بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إقرائه ورجائه ومخافته فقد فقد تشبه بالله وتنازعه في عبوديته وهي حقيقة وهي حقيقة وهي حقيق بأن وهو حقيق وهو حقيق بأن يهله الله غاية الهوان ويجعله بأن يهينه الله بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر كالذر تحت أقدام خلقه وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء إلهي فمن نازعني واحدا منهما عذبته وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من, من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد في مجرد الصنعة فما الظن فما الظن بالمتشبه بالله فما في الربوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ويخلق فليخلق ذرة فليخلق شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما على ما هو أعظم منها وكذلك من تشبه به تعالى في اسم الذي لا ينبغي إلا له كالملك كملك الملك وحاكم وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه وقد ثبت في وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنق الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاب ملك الملوك لا ملك إلا الله وفي لفظ أغيب رجل أغيب رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك وللجملة فالتشبه فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك ولذلك كان من كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه فإنه يخطئ
فإنه يخطئ لقوله شبهه فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه في غيره فبخسه فبخسه سبحانه حقه فهذا قبيح عقلا وشرعا ولذلك لم يشرع ولا يغفر بعده واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له ولا يستجيب له إلا بواسطة إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه أو تسأل ذلك منه أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء فإنه إن ظن أنه لا يعلم ألا أو لا يسمع إلا بإعلان غيره إلا بإعلان غيره له إسماعه فذلك نفي فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلبي إلى من يلي إلى من يلينه ويعطفه عليه ويعطفه عليه
إلى من يني... لا.
يلينه إلى من ينيره ويعطفه عليهم فقد أسمى فقد أسمى الظن فقد أسمع الظن أساء الظن.
بأفضل أساء فقد الظن.
أساء الظن بأفضل رده ورده بأفضال ربه بأفضال رده وجده وإحسانه وسعة وجو- وسعة جوده جوده وسعة جوده
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi 21 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1947 wadda ne da 14 ga watan Satumba 2025 miladiya. wannan majalisi na mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin tajridu tawhid al-mufid na Ahmad ibn Ali al-Maqdisi muna da a shafi na 65 inda malam ya yi mana wato ya gama yi magana akan wato wanda suke yi ma ubangiji shirka a wato a aikin su su ma'amalar da suke da ubangiji suna ba ma ubangiji da wani ubangiji yayin da suke mu'amalantar ubangiji wato wani yana daga aikin bawa ne suna ƙoƙarin ɗaukan bawa su daga shi su kamanta shi da ubangiji su ɗauki siffar ubangiji su bashi su fata halitta su fata cancanta da bauta da sauransu da sauransu to yanzu kuma yau malam zai shiga magana akan abin da ma ya fi wannan tsanani shi ko ba komai wancan malam ku gama magana shi yanzu ya mai da wato wani ubangiji ne kini wato wani ila ya zama zai iya ɗaukar ko annabi ne wani babban mutum ne amma shi wannan wanda za mu yi magana a kansa shi shi kansa shi ne ya ya wato kafa kansa a matsayin ubangiji ya ɗauki wani sufa na ubangiji ya ara ya kafa kansa ubangiji kuma zai ji dalili kamar da za mu zo mu karanta malam cewa amma fi janibin tashabbuh amma idan muna magana akan janibi na abinda bayi suke kokarin kamanta kansu su da kansu da ubangiji to daga ci shine faman ta'afama wa takabbara duk wanda wato yayi ya ji ya isa wata kabbara yayi girman kai wa da an nasa ila itra'ihi kuma ya rika yi kiran mutane su zo su rika yabansa suna masa kabar bari wa raja'ihi kuma su rika suka rika fatan duk wani arziki da za su samu sai su zo ta hanyar shi waraj wa makafati ko suka rika ya rika kiran mutane su ji tsoronsa yanda ake jin tsoron ubangiji yanda ana jin tsoron kar a faɗo saba masa kamar yadda ake jin tsoron ubangiji yayin da aka saba masa yana da wuta mala yace faqad tashabbaha billahi to hakika wanda ya dauki wannan sifa ya araba kansa to yayi kamanceceniya da Allah ta'ala shi da kansa wa- ba wani ne ya kamanta shi da ubangiji ba shi da kansa ne ya kamanta kansa da ubangiji wa naza'ahu fi rububiyyatihi yayi jani jani wato yayi ah, eh, wato kamar ka ce kwace ceniya da ubangiji a abin da yake asali na ubangiji ne baki daya zan haka tun da yayi wannan kuwa wa huwa haqiqun ya zama tabbas an yuhina Allah ta'ala zaka alhawali Allah ta'ala ya wulakanta shi mafi kaskantan wulakantarwa wa yaj'alahu kadharri Allah ta'ala yayi alƙawarin sai ya mai da shi abin kance sai ya mai da shi ab- kamar azzar azzar wa mabalaje wa ja'alahu kadharri dhar shine jam'i na zarra a wajen larabawa dai suka ce azar ko zarratu suna magana asgar nan wato mafi kan duk wani abin da ka sani kamar jaririn ciyashi sai suka ce da azarra a wasu malamai wasu malamai suna cewa ita kanta wato kan wannan turuwan ana kiran wa- ana kiran wannan kan shi azarra a saboda haka dai kaga wannan yana nuni zuwa ga wani abu ne wanda yake kankanin abu to tunda ya kumbura kansa Allah ta'ala ya alƙawari tunda wannan bawa Allah ya zo ya kumbura kansa to ubangiji ko sai ya ramar da shi ya kaskantar da shi ya mai da shi abun kance sai ya mai da shi shine wato a mafi kaskantuwa a bayan sa baki daya a ما لا يتي وجعله كالذر كبر كدروا تحت أثناء خلقه القشم واتو كفافوا نحن تنأثر كتاكيش وفي الصحيح ya zo a cikin sahih a duk da daga baya aka ce a sahih ana nufin sahihu al-bukhari da amma da anan usulubi na ibn taymiya ko ibn tayyib da kuma wanda suke bin daukan dakuwa daga wajen su suka ce a sahih wanda kusa da kan sahih al-bukhari da muslim wani lokaci ma sukan kawo wasa amma dai musamman sahih al-bukhari da muslim suka ce a sahih anan yana magana sahih muslim anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qala Allah ta'ala ya ce يقول الله عز وجل Allah ta'ala yana cewa Allah azamatu wato kafafa da isa izari wannan wato kwarjan lena ne al-izar shine abin da ake yafawa a gudu kamar zani wal kibriya'u shi kuma wato girma ridai wannan wato yafena ne kamar na za'ani wahidan min huma duk wanda ya kwace ce niya da ɗaya daga cikin waɗannan sufofi a azabtuhu zan azabtar da shi wani hadisi game da mukaci yana cin sahih muslim ma muslim yana fitar da shi ta hanya wani saqas sabi'i daga abu muslim al-agar muslim ibn muslim yana rawaitowa daga abu sa'id al-khudri da kuma abu huraira sai dai shi lafazin imam muslim shine yana cewa ne al-izzu al-izzu izari shi haka haka lafazin wato imam muslim ya zo al-izzu izaru wato kafafa shine al-izzu amma da lafazin da malam ya kawo lafazi ne ke cikin sunan abi dauda babu abu da yana fitarwa ta hanyar malamansa ta hanyar wato malamai guda biyu ta hanyar abul ahwas sallam ibn sulaim da kuma hammad ibn salama dukkan su su biyu daga abba ibn sa'ib daga salman al-aghar ko kuma wato abu muslim al-aghar wannan shakka ne na rawi amma wanda ya shakka shine musa ibn isma'il at-tabubaki amma dai hadisin in an lura da shi za a ga hadisi ne na shi Abu Muslim al-Azhar ba hadisi ne na Salman al-Azhar ba saboda mutaba'a da yake da shi daga Abu Sa'd as-Sabi'i a bangaren karshe da ce faman naza'ani wahida minhu ma azabtuhu wannan bangare bangare ne na na sayyidin shi da kuma jona wato farkon hadisin sai ya dauko na sunan Abi Dauda bangaren karshe na hadisin sai ya dauko na wato sayyidin Muslim sai ya jona amma shi a cikin wato sunan Abi Dauda cewa ya kamar na za'ani wahidan kazafuhu finna haka ya faɗa duk wanda ya kwace ce ni da ni a waɗannan abubuwa waɗannan sufofi to zan wato sa shi a cikin wuta wannan da aka ce izar izar kamar da muka faɗa shine abinda wato mu kamar abinda muke sawa a gugu rida kuma abinda ake yafawa tsakanin kafadu wannan ba sun ubangiji bane abinda ubangiji yake nunawa kamar da aka sani duk yayin tufa take taka tufa take tufa take taka to baka san wani yayi yanzu yayi yayi wawa so da kai yayi kwace ce ya da kai yana sawa kana sawa wani abu ne da kowa yayin da ya samu tufa da yake sawa kula yana sanin ya zama shi kadai ke amfani da shi to shi Allah ta'ala anan yake faɗan cewa shi kadai ne ya ce banta aya ko wasu abubuwa da ya ara mu dan kan adalci ma kana bazin ji da gani da ilimi da sauransu amma kafafa da isa da wato girma girman sha'ani wani ubangiji shi kadai ya sifata da wannan sifata babu wani mahaluki da ya sifata da waɗannan sufofi a bisa sancanta ce ubangiji shi ɗaya saboda haka shi ne ya alƙawarin cewa duk wanda ya zama ya ɗauki wannan sufa ɗin ya ara ma kansa to lallai ubangiji sai ya mai da shi abin kwatanci a duniya abin da sa ya kawo mana wannan kaga wannan abin da ya yi shine ya ƙoƙarin kamanta kan shi da ubangiji kamar yadda na faɗa su masu cewa za su bauta ma annabi isa misali ko za su bauta ma shehunai ko kaza ko kaza هؤلاء إنما جعلوا غير الله شريكا له waɗannan sun sanya wani ubangiji dai a matsayin kini ga Allah ta'ala wannan ko ba komai za ku rigi dan kaje ka buci kana ga wannan wani ya da girma wanda yazo misali yana ba wasu annabawa su kofi na rububiyya ko uluhiyya kaga wannan ai ya kama wato wasu masu girma ko yaya dai da ma shi yana lamarin wannan wannan mai irin wannan dabi'a yake shi shi a karan kansa ne ya kafa kansa a matsayin ubangiji wato yana ganin cewa babu wani da isa da kafafa ce shi shi yasa duk wanda ka gani yana da girman kai to wannan wata hanya ce da in ba in ba yayi da gaske ba da zai je ya tike da shi zuwa ga shirka babba girman kai hanya ce sanban sosan gaske saboda ko ba komai mutum zai koma ne ya mai da san zuciya da abin abokansa أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من اتخذ إلهه هواه نعم wato Allah ta'ala yana cewa ka ba mu labarin wanda ya sanya san zuciyarsa abin bautansa saboda to san zuciya ka rika cewa ba wanda ya isa ka rinka yin abu da kaga dama ko kuma ka rinka wulakanta mutane to wannan hanya ne da kake kokarin kamanta kanka da ubangiji ubangiji shi kadai ne yake da kafafa shi kadai ne yake da isa shi kadai ne yake jin cewa wato yake nuna wa bayi cewa shi kadai ne madaukaki su kuma su ne kaskataki saboda haka yayin da wani da sunan sarauta ko da sunan iko ko da sunan kaza ko da sunan kaza ya rika nuna wa bayi cewa su bisa ba to wannan yana kokarin kafa kansa ne a wajen ubangiji shi ma to kaga yayin da aka haɗu wannan haɗuwa haka zace tauba shi za ibn ibn al-qayyim yake cewa wa ja'alahu kadharri tafa aqdami qalbi alƙawari ne ubangiji lallai sai ya mai da irin wannan mahaluki wato abun kwatance ya mai da shi kamar wato ya'ya na turuwai karkashin kafafuwa na halittu za su rinka take su haka ubangiji zai mai da shi na tashi alkiyama Allah ta'ala ya kyauta Allah ya tsare mu idan an lura lafazin al'azama wanda wannan galibi wato lafazi na Aba ibn Sa'id Aba ibn Sa'id yana da al-istilaf amma malamai da yawa sun inganta wannan lafazi na al'azama al'azama sai ya ce izar ya keɓanci al'azama da izar izar kaga yana ƙasa tunda daga bugu ne zuwa ƙasa ya keɓanci alkibriya da rida rida kuma wato a kafaɗa yake ina maganar ɗan adam ne ba yanzu e kaga wato zani da riga misali riga take saman wando to wai me yasa ubangiji a nan ya ce da ya tashi bai ce alkibir yawo shine izarin ba al'amama shine kuma ridadin ba ibnu taymiya yake cewa saboda ka fahimci cewa alkibir yawo yana sama da al'amama alkibir yawo yana sama da al'amama wato yana sama da shi ta fuskan tsawo al'amama kamar ka ce wani zaka iya za ubangiji ya gewaye halittunsa ne da ikonsa da kuma karfinsa da kuma wato girmansa to in mutum ya gewaye ka ta faɗi tattafaɗi to kuma kana iya cewa kamar kafi tsawo to ubangiji shine sai tabbatar maka sai kawai su guda biyu in ta faɗi ne to ba wanda sai gewaye ubangiji ya ce bari mutane mai kusa dangi kamar giwa ko wata dabba mai tsawo da za ku iya cewa ku ƙara dabbobi ƙara su tasu tare dangi ba na yi ba to ubangiji shi al'azimu ne ba a iya masa wannan amma shi al-kibir yawo shine ba kar wani tsammanin cewa shi ubangiji ya ba shi tsawo ko ya ba shi wani girma ko yana zama a cikin wasu wasu benaye masu girma masu tsawo masu bisa da tsammanin cewa ya kai girman ubangiji sai ubangiji tabbatar maka kansa da alkibriya sai daga alkibriya zama an keɓance shi da rida shi kuma al'aba ba ya zama an keɓance shi da al'iza kamar da muka faɗa da bazan al'iza da rida ba su kan ubangiji ba ne wani abin da kawai ajizan ka fahimta shine keɓan da ubangiji a waɗannan sufofi duk wanda ya zama ya yi kamanceceniya da Ubangiji a wannan saboda to Ubangiji zai ji dalili idan ya zama yana kafa kansa ne yana ganin shi babu wanda isa ya sa shi babu wanda isa ya hana shi ni ya fi karfin a bashi to yanzu kaga shirka sai ta iblis irin ta iblis ne ai shi sa kaga iblis ba ta ai kaga shi shirkan da yake yi ba wai na zuwa ne dauki wasu suna yana bauta ba shi ya wuce wannan saboda yanzu shi ma mai girman kai wanda yake cewa shi ba isa a bashi umarni ba shi khalaqtani min nari fa khalaqtahu min tin kaza kaza kaza wanda haka je maka yake yi kenan to kaga wato shi ajis iblis yake da haka kaga ba ba daidai yake ba wanda shi yanzu ya da zai bauta ma wani da wani da wani da wani su sai masu girma amma shi bai da girma da wanda shi yake ganin ma shi shine mai girma kamar da iblis yayi shi kaga ga shirka da ta'addanci da kafirci irin iblis ya fi na duk kafare da ka taba sani a duniya Allah ta'ala ya kyauta lafazin al'azama kamar yadda na faɗa da lafazin alkibiriya waɗanda sufofi na ubangiji sufofi ne da wato suka ke banta da ubangiji shi kadai ubangiji shi kadai ne yake banta da waɗansu sufofi kuma su da dama yayin da wato bayi suke son su yaba ubangiji za ka samu wato ana suna yaba su da waɗannan sufofi na alkibiriya da al'azama wa huwa al'ali al'azim نعم الكب العظمة العظمة العظيم ما أنا شو العظيم بقى نعم آه لفظا الكبر يا العظمة da kuma al'iz da ire-irenta za ku ga ubangiji yayin da ya tashi yana son ya yi ma kansa yabo wani kololuwa to za ka ga yana kawo waɗannan sufofi wa huwa al-aliyyul azim za ka za ka ga wa huwa al-azizul hakim lafazin al-aziz lahul kibriya Allah ta'ala cikin Qur'ani yana cewa falillahi alhamdu rabbi samawati rabbil ardi rabbil alamin kaga anan alhamd wannan aya wannan aya guda biyu suna daga cikin ayoyi da Qur'ani babu wasu ayoyi a takaice da suka gaya girman ubangiji irin su kaga a farko sai ce falillahi alhamd lafazin alhamd wannan shi kansa kana tabbatar ma ubangiji ne da dukkan wani sufi ta kamala duk wani abu da ka sani kana son ka ce ubangiji shi babu da kasa tare da shi baki daya wato wannan shi ithbatul kamal lillahi ta'ala al kamal mutlaq wato duk wani yabo duk wani kirari duk wani ma me zaka yi to ubangiji sai da ya tabbatar maka kansa wani sai ce rabbis samawati rabbil ardi sai ubangiji ya ringa mana ta wannan suna na shigar rububiyya saboda babu wani halitta da gani a duniya ka ce yana bukatar rabbu to saboda haka ubangiji sai ya ce to duk wanda ka gani a sama to shine rabbu duk wanda ka gani a ƙasa to shi ne rabbinsa sai ce kuma rabbul alamin to Allah ta'ala sai kuma cika shi cewa fa duk wasu halittu shine ubangijin su baki daya amma can kaga a wannan a sifa ta kamala sai ya cika shi kuma da rabbul amma da aka zo kuma aka zo za a yi magana kuma wato yanayin girman sa amma sai ba a kawo aka ce rabbi wa lahu kibriya fi samawati Na'am, da Allah ta'ala tashi zai yi magana akan al-kibriya sai ce wa lahu al-kibriya fi samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim. Al-kibriya kamar yadda na faɗa wata kila ka ji cewa ko a ƙasa ko a sama akwai wani wanda zai rika jin cewa ya fi ubangiji ko ta faɗi ko ta tsawo. To al-kibriya musamman ta tsawo. To sai ubangiji ya ce to girma da ƙasaita da ji da isa. To wannan nashi ne ka baki daya. Sai kuma shi da ubangiji sammai da kasai sai suka shi da al-aziz al-hakim. wannan in kaje ka ga tafsir da malamai suka waɗannan ayoyi da ahqaf wato guda biyu zaka ga yanda malamai ke wato kokarin nuna waɗannan ayoyi sa daga cikin ayoyi da babu kamar su a wajen kamanta girman ubangiji Allah ta'ala duk wata sifa ta kamala na girma a wannan a waɗannan ayoyi guda biyu sai da za ta shiga cikin waɗannan wannan ayoyi ko dai a kai tsaye ko kuma wato ba kai tsaye ba ta hanyar alluzum wato ta hanyar alluzum shine misali al'alim da aka zai shigo al-kibriya din الكبرياء والعظمة العظمة لا تشبه الكبرياء تلك لفظ الكبرياء والعظمة سنة واتو تشنجي تكانوس إذا العظمة تازو تو الكبرياء تازو إذا الكبرياء تازو العظمة تازو إذا أنكاو الكبرياء العظمة أو جدا آه كما أولنا حديثي to kaga al'azama yana maganar ubangiji ya riga ya gewaye halittunsa ga baki daya wato da da girmansa sannan kuma in aka kawo alkibiriya a wajen kuma ana magana kuma ba wanda kuma ya isa ya wani dage duk da wasu sun fi wasu tsawo wasu sun fi wasu girma wasu sun fi wasu girma to amma dai za a cike zuwa ga wanda shine karshen girma to kuma shi mai sai kawai ubangiji ba waɗannan da ayoyi suna nuna wato girman ubangiji suna nuna wato mu shiga ta yi kar mu kokarin sanya ubangiji a matsayin wato ɗaukar wasu sufofi na ubangiji mu ara ma kanmu sufa ta girman kai ba namu bane sufa na ji da isa ba namu bane na'am akwai asharaf akwai asharaf ko kuma izzatul nafs malami ke fada asharaf da izzatul nafs shine wato a lokacin da ake nema a kaskanta ka kai kuma sai ka nuna kana da wato sharafi to wannan kaga ba wai kana neman kai girman kai ne ba ba so kake faula ka bayi ba wani ne ke nema ya mai da kai karkashin tafin kafansa sai kana cewa a'a kai kana da sharafi misali mu ce muna tinkaho muna jin sharafi muna sharafi da addinin musuluncin mu naka ba za mu je wurin wani ba wannan kaga sharafi ne a babin yabo yayin da wato wanda zai kawo maka kaskanci ko ya kawo maka addinin ka kaskanci sai kuma a same ka kai baka zuwa kana roko baka zuwa kana kaza baka zuwa kana kaza ba dan ka wulakanta mutane ba sai dan kana ganin wanda ya kamata ka kaskantar da kanka gare shi shine ubangiji to amma shi aljibir yawo da al'azama shi mutum so yake wulakanta bayi ba kire ina mutu isa inna suka saita yace shi bai ba isa ba yadda shedan yayi ni ya zai in mawana wannan sujada ni bauta ne shi ba turbaya ne ka kaga wannan an shigo wani wani babi kuma da ake san kowa inna ta'ali wa tarafu wanda wannan kuma a yana daga cikin abinda wato Allah ta'ala ya ce eh wannan ya kai jahiliya ne duniya da cikin alkibir ya wuce a wannan wannan ayar sun ahqabi lalle ya kamata yan uwa a sake du a je a duba ta a ga yanayin girman ubangiji dake cikin wannan waɗannan ayoyi duk yanda muka kai da mu dan yi bayani tunda ba wai muna tafsiri bane ba za mu iya yin bayani ko wato wanda zai gamsar akan waɗannan abin da waɗannan ayoyi suka kunsa na girman ubangiji ba amma a takaice dai na riga na faɗi abin da waɗannan ayoyi suke magana malai cewa idan kana al-musawwir alladhi yasna'u as-suwar idan mai sassaka hoto ya zama alladhi yasna'u as-suwar bi yadihi wanda yake sassaka hoto da hannunsa min ashaddin nasi azaba yawm al-qiyamah yana daga cikin waɗanda za a sifa kowa tsananin azabar tashar kiyama me yasa litashabuhi billahi fi mujarrad as-san'a saboda kawai ya kokarin hada kansa da ubangiji a wato wajen wajen sana'ata abu ubangiji shi tsoka da bajin yake da kuma babu ne yake haifar da akwai din daga babu shi kuma a cikin kayan ubangiji zai dauka ya kasata ya yi hada nan ya hada can a cikin kayan ubangiji amma saboda wannan akwai ihami na cewa shi ma kamar yana halitta za ka ubangiji ya ce ba zai yafe mishi ba kuma shi ma in an halu in ba wai ku baye ba to ya daga cikin wanda suka kowa za ba ce fa mazal bil mutashabbih billahi fi rububiyya wal ilahiyya idan kawai wannan a wajen aiki ne wajen wato sassaka wannan abin ne ubangiji ce ba zai yafe mishi ba zai mishi azaba to menene kake zato ga wanda shi da kansa ma yake hada kansa da Allah ta'ala a rububiyya ko kuma ilahiyya rububiyya ya ce ai shi shi ya da tambaki da kowa da arziki namu ne mun gara ba ba ku mun gara ba za ku ba ku ba irin yadda amru da kulfi bai rika yin wasu kafafa da shi bai bai bai kai wannan yanayin ba ce inna nashrabu in aradna ba asafwa wa yashrabu ghayruna kanaran wa qila lana dunya wa man arha alaiha ai wa ku ide wa nabdu shi da nabdu shi qadirina idza balaga al-khitab lana sabiyya tahara lahu jababin sajidina wanda da ya faɗa dai amma kaga da haka dai bai yana cewa mun ga babu sharuwa gare gare gari da garar wani kuma ya sha kafu idan yaro karami yana ya isa yan yayi manyan jabbarai jabbirai su za su mushi sujada in mun ga dama mai kaza mun ga dama mai kaza mun ga dama mu ciyar mun ga dama mu hana haka yake faɗa sai haka to wannan kaga daukan wani aiki na rubiya domin azutawa nawa ne ne bayarwa nawa ne ne hanawa nawa ne to idan wanda yake ganin cewa shi wanda kuka ga dama ya zauna lafiya ya zai zai zauna lafiya wanda kuka ga dama ya ci shi zai ci wanda kuka ga dama mu soke ba zai ci ba to wanda ya dauki sifatar rububiyya ya fi kawai kashi ne da ubangiji yanzu ya mai da kansa kini ga Allah ta'ala idan wani abu ya zaune ya zaune a zuciya za a iya fita musulunci za a iya haduwa da ubangiji a matsayin wato a hajjin na iblis ai shi ma iblis abin da yake nan ya mai da kansa ne kamar tamkar ubangiji Allah ne ba shi umarni shi ya cewa shi ba wanda zai ba shi umarni to kaga ba wanda zai baka umarni kana ba baka umarni ke sai zaka tuce zama ya kamanta kansa da ubangiji Allah ya Allah ya kyauta wal ilahiyya haka zaka wanda ya kamanta kansa da ubangiji a wajen bauta ya rika sa mutane suna masa kabarbari ya rika sa mutane suna suna wato yi masa wasu abubuwa da Allah ta'ala kada ake yi ma wannan yace idan suna bukatan ceto to su kira shi in suna wani abu ya dame su a cikin duniya su kira shi kaza irin wannan dai abubuwa wanda yake Allah ta'ala kadai ne yake iya yin wannan shike da wannan uluhiyya suna suka rika wato tsarkaka tsarkake sunan shi ma da bauta da soyayya da kaza da kaza da kaza to wannan shi ma yana daga cikin wanda ya fi tsanani ma tunda shi ko ba ko shi wancan hoto da ya saka aka ba shirka yayi ba wannan mutalakin wannan abin ba shirka ne ba hanya ce ba ga shirka kawai amma ubangiji kaga ya masa narkon azaba to ina ga shi wannan wanda shi da kansa ma yana kokarin ya kafa kansa a matsayin ubangiji din lalle wannan shi ya mutuncanta ya zama Allah ta'ala ba zai yafe mishi ba kuma ya mishi na ko azaba mai kalai kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah al-musawwir wanda suka kowa ga dan azaba ta shar kiyama al-musawwirun sune masu wato daukan hoto masu saka hoto yuqalu lahum ahyu ma khalaqtu za a ce musu kuraya abinda kuka kuka halitta kun tun da halitta ko aje ku kenan zane ko aje ku kenan daukan hoto aje ku kenan yin mutum mutumi to ku zo ku zo ku ba shi wato ku musa mishi rai wannan kamar yadda muka faɗa a wancan a wancan hadisi na gaba sama shi ma na ibnu qayyim kusan hadisai ne guda biyu dan hada hadisin farko hadisi ne na daga cikin as-sahihain hadisin al-a'mash daga abi duha muslim ibn ibn subayh daga masruq ibn ajla daga abdullah ibn mas'ud sannan kuma hadisi ne kuma har ila yau daga anas bin iyad daga nafi' daga Ubaidullahi al-Umari daga Nafi Maula Ibn Umar daga Abdullahi dan Umar to amma wannan arshin na ahli ma khalaqtu shi kuma wanda yake mata da shi shine hadisin ibn umar ba hadisi hadisi ne guda biyu Allah ibn qayyim ya ya hadisi wanda kaga za ka ga kawai cikin sauki muna cewa kaza ba kaza ne ba kaza ne ba menene ba wannan wato mu abin da sa muke wannan muna ƙara saran malaman ne galibi waɗannan malaman da ka suke rubuta waɗannan abubuwa sannan kuma ana ƙoƙarin hadisi guda ɗaya wanda yake da wani ɗan uwa ɗan uwa a wata a wani hadisin wanda ma'anar su ne ɗaya kuma wacce zai cika ma'ana sai su kafo sai su nuna maka to galibi sun yin kayyin galibi su waɗannan musulun da sun halarci saboda haka wani lokaci ana iya samu kaga wajen an yi kuskure wajen haɗa hadisan wani lokaci kuma kaga an dace saboda haka wannan kar a damu a jibra faɗan wannan mun ƙoƙarin sara musu ma muke yi Allah ta'ala sai ce ahiyu ma khalaqtu wa fi sahihi haka zalika ya zo kuma a cikin as-sahih ina nan ina magana sahih al-bukhari da muslim duka a anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya ce annahu anna Allah azza wa jalla yaqul Allah ta'ala mai girma da kafaka yana cewa wa man aflamu man dhahaba yakhluqu khalqi wa ya fi zalunci akan wanda ya tafi yana yin halitta kamar irin halitta na yana zana dan adam yana zana abu mai tura yana zana mutum mutumi da sauransu falyakhluqu zarratan to in ya ga dama ya je ya halitta ko da tururuwa ne falyakhluqu falyakhluqu zarra ko tururuwa kamar da muka faɗa zarra yana ana asghar nam wato mafi kankantan tururuwa ko kuma zarra ana magana ko da kwaya ce wani kamar yadda wannan yanzu shine kusan abinda abinda kusan larabci zabu ne ake faɗa wanda wasu suka ce zarra kuma suna nufin juz'ul madda wato asghar juz'il madda kamar kace atom suna suna cewa su azzarra irin wannan to Allah ta'ala anan yana magana cewa ya je ya halitta duk kankantan abu da yake ya halitta ya gani bal ya khalqu sha'ira da abinda wato ya je ya halitta ko da kwatankwacin alkama ya je ya halitta alkama kuma aka ce da kankanta ana ba bi zarati wa sha'ir wa sha'ira ala ma huwa a'zamu minha ubangiji ana sai fadakarwa yace in ya ga dama ya je dauki mafi kankantan abin da taba gani a duniya ko na tururuwa ko kuma alkama ya je ya halitta irin waɗannan wanda ba na ubangijin ba saboda ya nuna musu cewa ba zai iya zuwa da wannan abin da yake da awan cewa yana zanawa ko na sakawa ba wannan mai girma da wanda kamar ku kamar ka ce gaje ka halitta kudan zaka iya kudan da yanzu zaka gan shi in kana son ka ka fifide shi kusan ife da yawan ma zai gagare ka amma haka ubangiji ya mishi wasu wasu abubuwa da za su dinga wato kai mishi numfashi na fita na shiga da na fita na kaza na kaza ko a haka ma har yana barbaran juna a haka ma zai haihu ya yake yi ya yake yi ya yake yi sai malaman kimiyya suka san ya ake yaki to kaga wani wannan yana nuna maka girman ubangiji a wannan shi ya kawo mu magana akan akan hoto dan kadan za mu yi wannan magana insha Allah ta'ala za mu tattauna wannan shi ma saboda shi nan malam dan kadan kadan yake ba mu saboda kuma kar mu tsawaita mu faɗi abin da yake ba shi da yawa amma a kitabu tauhid in muka zo babu ne su kutum akan wannan insha Allah za mu yi bayani kan wannan a hoto yanzu hoto ta zama ya zama wani abu na farko dai akwai sabanin malamai akan waɗannan saboda duba daga waɗannan hadisai da suka zo ashaddu nasi azaban al-musawwirun ashaddu nasi azaban alladhina yubahuna Allah fi khalqihi Allah ta'ala ya faɗi magana ya faɗi cewa wato duk wanda yayi yake hoto ko yake zane ko yake sakawa ko ma me yake yi to ubangiji ya mushi da fa azaba to daga asali a babu duk wani abin da zaka gani sura ce ai hoton ma muwa yake kiranta sura ko ai sura ke kiranta da asali duk kowace irin sura za a yi haramun ne sai idan ana dalilin da ya sa ka tokaci sai idan akwai dalilin da ya sa ka tokaci a saboda haka malamai lokacin da hoto ya fito a tunda abu ne na zamani ba a san shi lokacin ma'aiki ba abin da aka sani lokacin ma'aiki shine wannan zane da ake da hannu wannan shine aka sani ko dai zane da hannu ko kuma a sassaka da masasaki da sauransu a yi mutum mutumi amma zane hoto irin wannan aje a samu inuwanka a rike shi ya fito da kalanka wanda ba san shi ba saboda haka lokacin da ya fito a malamai suka yi ta maganganu akan ya halitta ko bai halitta ba da yawa daga cikin malamai malamanmu wanda suke mustahiduna a wannan zamani na farko farkon nan irin su Shafil Albani irin su Shafil Bas da da har yanzu wanda suke rayu yanzu Fazal Fazal da sauransu har yanzu su ba sa halatta hoto sai dai wasu daga ciki suna halatta bidiyo kuma bidiyo da hoto wasan yakan zama abu daya saboda hoton zai hoton ne wannan bidiyon gari in ka tsaye da shi ne kam ya tsaya kam kuma hoto ne haka maganar bambanta tsakanin bidiyo da da wato hoto irin wannan da ke kamewa wannan magana ce mai rauni a barin ƙara kanta mana hadisi na Aisha a wannan babu a insha Allah sai kuma mu zo mu ƙara yin bayani akan wannan akwai hadisi da ke yazo a cikin asahihaini a Aisha take ba da labari matsala ya dawo daga wato jihadi to da yazo sai ya samu ta wasu turce wata wani alkutinta ta da sahawa sahawa shi alkuti alkuti wanda suna ke yanda a nan da ya ko alkuti shine wani dan wato kamar wani dan karamin gini da ake a cikin daki eh to kamar irin wani amma da ba zai kai shi ba ana dan ajiya da sauransu duk a cika yi ba to na shamaki ko shamaki surata shamaki a nan karo a wannan ko katsaranci ne wannan wannan katsaranci ne ba alkuti a cikin babu ake yin sa a cikin babu ake yin sa za a rushe wani rami haka a gidajen kasa da iya zai yanzu an ana gidan bulo kaga ba za a sani mu da ke mun tashi tare da kakarin mun gana yi dai haka kwarai da gaske kwarai da gaske a to ita Aisha sai ta sanya sai ta sai ta wato matsala zai dawo daga tafiya kusan mace za ta yi wani abu ta je gyara gida ce kaza ce kaza ce kaza saboda haka sai ta zo ta zo sai ta asirce wannan alkutin da wani sauran wani bangare tsakinta da wato wasu suturu wasu labulayya wanda a ciki kuma akwai wannan wato zane-zane da aka yi na wato almujassama zane sura da aka yi wanda suke mai jini a jika saraka mazala da ya ga wannan sai ya sai ya kama shi ya kankana shi ta hankali zai tashi me yasa me yasa mazala zai mata haka sai yake cewa yake Aisha shaddan nasi azaban inda Allah yawm al-qiyama alladhina yudahibuna bi khalqi Allah wanda suka kowa azaba ta tashar kiyama su wanda suke kamance ceniya da halittar ubangiji kun ga aka ce yubahuna bi khalqi Allah yubahuna wannan lafazin al-mubaha yana da wato muhimmanci wajen sanin hoto wani abu ne da ya halatta ko bai halatta ba wannan lafazin al-mubaha zai taimake mu wajen mu fahimci wannan sannan kuma wani abu da matsala ya kara wanda ya ce ruwaya muslim hadisi ne da guda daya sai kuma magana ya ƙara cewa kuma kuma ma banda wannan inna Allah lam ya'murna an naksuwa al-hijarata wa fi mu kuma duk da haka ba kuma Allah bai umarce mu mu zo mu danga suturce wato duwar wasu da kuma wato wannan ba kasa ba kaga fa abu ne matsala ya hana ta matsala ya yi mata inkarin ta ko hoto ta yi ta sa shi kuma tsaye saboda daga baya da da matsala ya mata fada ta mai da shi zama matashin kai magana kuma ya ci gaba da ma wato amfanuwa da wannan abu wanda ke nuna maka cewa Allah ka kariya aka kaza aka kaza wannan ba shi da wannan hukunci a to wannan shine hadisai da ake da shi a babu kusan duk idan ka duba kaga hadisan za ka gana magana al-mubaha kamanceceniya shi yasa daga baya Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen yake cewa to magana hoto a je a duba a gani wannan yayin da aka dauke ne yanzu hoto wannan shi halittar ubangiji dai in an gani za a gani ne dai ko ko kaman cece ne aka yi wanne ya fataccin ya ƙara gyarawa da hannunsa ya zana ne shekul albani ke cewa shi bai da ba ya za ku ce ba zane ba zanen ba ne wa ina wannan kokari jabbara haka kira ta ina wannan kokari jabbara na wato shishigin tsiya da ya sa da bature ya je ya haɗa wasu kaza da kaza kaza da kaza wanda kawai da an ɗauka kawai ita wannan na'urar ita ce wannan zane zane za ka shi yana ganin wannan zanen a yanzu yana amma dai magana mafi inganci a hoto bai shiga ciki ba hoto bai shiga ciki ba saboda na farko babu babu wato mubahatul khalq wannan halitta in an ɗauke malam zaidu to zai zama zaka ce amru bane zaidu ne zaka ce an ɗauke shi hoto saboda haka yanzu da za a ɗauka hoton ya je ya wani cin gaskiya aka ɗauke shi wannan hoto ko aka ɗauke shi bidiyo ba za a zo a ce ba shi ne ba dole za a zo a ce waye wannan to ba kai bane to gizago muke gani a idan kaga zai kaga zai faɗa haka wannan hanya na ta farko ce da malamai suke bambantawa sai kuma hanya ta biyu malamai suka shigo ta bangaren abin da ake kira alqawaidul fiqhiyya alqawaidul fiqhiyya ya da muhimmanci kwarai da gaske sosan gaske a wajen dalibai wanda bai san wannan ilimi ba to kusan ba zai fahimci wato ba zai samu gardin wato shari'a na soshi shari'a ba kuma saboda haka ma annawawi suka ya wanda littafin su na dan na wato arba'in nawawiyya al-arba'in kuma saboda wannan kuma jami'ul ulumi wal hikam inda da hanbali yayi sharhin sa wannan da aka alqawaid ilmiya alqawaid fiqhiyya wanda da shi ake sanin kaza din wannan da aka yi bin kiyasi akan sa ya dace ko bai dace ba kaza da ake da aka ce haramun ne to ne ya dace ko bai dace ba to akwai abin akwai wasu ka'idoji guda uku manya da malamai suka gina su daga fadin Allah ta'ala wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ta'ala bai sanya muku kunci a cikin addini ba yuridullahu bikum al-yusra wala yuridukum al-usra Allah ta'ala yana nufin yana nufatan muku sauki ne ba wahala ba Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Allah ta'ala ya da yana da mai jin kai ne mai tausayin ku ne la darara wala dirara waɗannan wato nusus da suka zo to malamai sai suka fita da wasu ka'idoji manya daga ciki karkashin waɗannan ire-iren wannan nasoshi shine wato addini ya zo ne saboda jama'a su sami su sami rayuwa mai daɗi bi sa'adatul bashar sannan kuma ya addini ya zo ne kuma dai ya kore mana kuma asharru wa darar saboda haka wannan dole duk wata doka da zaka kawo musamman abin da ba a same shi a lokacin ma'aiki ba kai ka ce abin harabun ne to dole ka tabbatar da cewa ba a sami wannan barar ko shar ba wajen yayin da mutane suka kauce ma abin an yi wannan ka'ida na farko sannan kuma malamai suka ce fa kullu amrin nafi'in qad shara'a wa kullu ma yadhurruna qad mana'a inji ibn Uthaymeen a cikin alqawaid fiqhiyyansa duk wani abu mai amfani to ubangiji ya bada shi ya bada ya bada kaman ubangiji ya ce ayi ne ta ina su ne waɗannan ayoyi da muka kawo inna la kana bikum rahima yuridu lahu bikum al-yusra wannan da ire-iren wani ayoyi kamar ubangiji ya ce da duk abu mai sauki ku je ku yi shi da abu mai amfani ku je ku yi shi da abu mai wahala kar ku yi to ko da mu samu nasi ba to yanzu wannan shari'a ta riga ta ba mu wannan nan abu dokokin a kulliyat sannan kuma duk wani abin da zai ci da mu to shari'a ta hana mu saboda haka malamai suke cewa kuma to duk abin da ya haɗu tsakanin sauƙi da wahala ga sauƙi ga wahala ga larura ga rahusa to sai suke jafat litaysiri bi kulli bi shaqaq falaysa fi din al-hanif min shaqaq duk wani abu wanda yake ga sauƙi ga wahala to ka gabatar da sauƙi wanda za a ga gaban mu ya samu cika wannan magana abin da ya samu ce wannan magana a kaga lokacin da ubangiji ya haramta sassa gunki ana bukatar shi ba a bukata ballan aka yi shi ma shari'a ke kawo dole ka an gina shi ko da rasa daura ne zaka ga gaba ko ma ana musu wani kabar bane kuma in an ga wucewa za a ce in za a wuce in wani mutum mutum ya kamar aka musu mujallar da soja in za a wuce doka ce sai kun wani rausaya a wajen sanar da kuci sai kun buga kafa tukuna su kaga wasu abubuwa ake a wurin haka babu ba a bukata to shi addinin musulunci ka'ida duk abin da ya haramta maka zaka gani babu bukatar shi a rayuwar galibi wanda zai zai bukatar shi kawai shine wanda suke kangararru a cikin mu wanda suke kamar yadda ya haramta mana giya ba ke bukatar giya sai kangararre amma idan ka ga ka kawo abu ka ce haramun ne sai aka koma barin wa fajin suna fada ma wannan abin na kirki da na banza kuma an rasa yadda za a yaki ce to sai mu ce baka kai aje a koma wannan duwa wannan fatawa ubangiji bai kawo mana tsari a cikin addini bai kawo mana wato larura ba ba shi wa ka ce wai wannan hutan ka ce haramun ne kuma ya zama a ce yanzu duniya ba wanda yake iya kuta daga gare shi to wannan yana nuna maka cewa wannan hukunci na malam wannan malamai to gaskiya abin dubawa ne bayan dama shi kansa a ayoyin da suke magana akan haramcin hutan ana magana mubaha ne kamanta kamanta halittar ubangiji da kuma wato kai zanenka zanenka ne kake kamanta aikin ubangiji gaba shi kaga wannan yayin da aka wuta za ka gani kai ne dai a ciki sannan kuma wannan hoto ga shi zaka gashi ana buƙatar shi a passport ana buƙatar shi a kaza ana buƙatar shi saboda wani kai impersonation ɗinka wani kai je mutum ya shiga burtu ya zana buƙatar shi yayin da za ka transfer mai gwagwa mai gwani sai a ce ana buƙatar hotonka har ba a ce nod your head ka danyi smile ka ka danyi which means ana son a gane wato yanayin abu sannan kuma in muka zo bangaren bidiyo sai zama shi ba bidiyon nan ya zama wani ta'ala wacce take tana taimakon da awan sosai ubangiji kuma baya ba zai taimaki addininsa gabaki daya da wato abin da ke ya riga haranta mutane yakan iya taimakon addini ko da fajiri ne amma ba ko ba wai dungurgun ba shiga ba fita ba sannan kamar malamai suka ce wato waɗannan abubuwan dalilan yasa wato shi hoto bai shiga ciki ba magana mafi inganci a takaice ne na yi shi na matsi sosai amma da ina fata ya zama wannan bayanin ya isa a ba sai dan kofar shekar bani da jin na jin tasiya ne maganar ta ka tasowa a wasu daga cikin wasu ba dawo da magana to a kusa yanzu malamai na zuwa zamani ma an ba wannan manyan malamai na mu shahidai da suka shuɗe ba kusa yanzu suna halattawa kuma duk wanda ya halatta hoto a ya haramta hoto kuma ya halatta bidiyo ko kuma ni a wajena kamar yayi tanabudi yayi wato yayi tukka da warwara ya kamata in dai kana haramta hoto to kuma ka haramta bidiyo amma in kana haramta bidiyo in kana haramta bidiyo to kuma hoton ma bil ahra zai shigo saboda dama a shi kashi wannan mutum mutumi da ake lokacin jahiliya ai suna dan motsi ai shedanu na shiga suna dai motsi da su saboda haka kar a ce kar a wato tsaurara kan wannan to sai dai amma hoto da muka ce an halatta akwai wasu abubuwa da suke shigowa amma dai wannan abu zai zai sa mutum ba
ai ba ina so ba so mu tsaya a magana hoton bane ba um akwai abin da yake shigowa na farko dai shi hoton nan a mu fara magana akan ratin hoton shi kar wani je a ce ya a ya a lokacin zaka rataya shi yasa da kawo hadisin Aisha magana yake cewa inna allaha lam ya'murna an naksuwa al-hijarata wa tin kaga abu ne hana ta ya hana ta wato aje hoton sai kuma ya aje ya hana ta kuma rata yi yayin da kake rata yi hoto a cikin gida da kake nufi kenan hanya ce na a samu wato karayar zuciya ya riga ya mutu wani babban wani head of the family ya mutu kullum duk wani shekara a ce oh yau fa yau ne ranar da mahaifina ya rasu shi kenan aje yara da manya da waye sai suna kallo suna kuka a ce tarihi haramu ne wani sa hoto wannan ka sa hoto a cikin ɗaki wani haramu haramu ne saboda Allah ta'ala manzala ya faɗa cewa mala'iku ba ta shiga ɗaki inda akwai hoto a ciki ko akwai sura kamar yadda muka faɗa wannan hoton da muke da su ma shi sura babu za a kawai kai wani zane ko kai wani hoto ka aje shi a wurin kuma ka ce ka ce wani abin da kake ya wato ya halatta abubuwan ka akwai wanda ne ma da ke ƙara halatta hoton shine kuma hayar hadisin Aisha cikin haka yana cikin sunan Abi Dawud bazala wata na ya dawo da ya dawo sai hayar yanzu dai a wani wannan dawo wanda yayi ko wannan dawo ko wani amma ina zamanin wannan duk hadisi ɗaya ne a ba hadisi ɗaya bane wannan ya dawo ne daga Khaibar ko kuma daga Tabuka an shaka na rawi ko shaka ta baka ko shaka ta tara sai aka magana da ya dawo sai ya zo ya samu Aisha wannan dai alkutin a wannan gaba ba ta satu ba ta sufince shi ne da da wato wannan ba da da wato hotuna ba a lokacin sai su ce wannan abun da yaranta da suke wasa da ta kike ɗan tsananta to kuma ɗan tsanan nan ma har ma ake cewa wato wani wani bazala har da yayi sai ya ga doki wanda yake da fukafukai farasun lahu jarahat yace Aisha wane ne wannan yace baka sani ba baka sani ba cewa annabi Sulaiman khailan lahu ajriha baka san cewa annabi Sulaiman an ce shi ma yana da yana da wato doki wanda yake da fuka kai ba baka da sai da riya ta faru sa ba fa cewa ai haka yake ba irin labari na kun yake baka ta Aisha da ji shi ma ta gaya mushi baka sai bai ce kai ai wannan ba alqadi iyab alqadi iyab yake cewa to kaga wannan yana a wajen jumhurin malamai istitna'i ne na cewa ya halatta yan sandan wannan yan sandan an yi ta ne birika a rika shi ne al-kumash awul jilt an yi shi ne kamar yadda dai wato wato a shekarun baya za ku ga masu wannan harka yara ƙanana suna ɗauko wasu wasu ulu da zare da waye su ta ci ta haɗawa su ta haɗawa daga baya har su mai da shi zama kamar shafin abin nan irin wannan ne aisha take ci sai kuma al-qabiya take cewa to kaga wannan a wajen jumhurin malamai dalili da akan cewa wannan togaciya ce daga haramcin wato sassaka sura da aka tana tare haramta to kaga idan hadisin an sami abinda ma sassaka wanda yi aka yi da hannu amma lam istidraji mazala bai bai hada ba domin wannan kaga bil ahra ko su yaran suka yi ko kuma wani ne ya mutu haka idan yara sun ce za su yi wasa da wato ɗan tsakan su ni da nake mace ka so ba gaskiya ba ci gaba ne ba amma dai in suka je suka samu a wani wuri na kaɗan jari su in kuma wani wanda ya je ya yi wa haram ne ba wanda ya ce ya yi ma wannan yara ne kawai ya tsada ce kawai za su yi wasa da ita wani ba haramun ya yi ba saboda wannan hadisi na aisha wannan shi ma ya dalili ne da cikin dalilai da ya sa malamai suka ce kaga hoto shi ma tunda wannan suna yara suna buƙatar shi ne tasmiya saboda kawai nishadi to ina da hoton da muke yi saboda fasfot saboda kaza saboda kaza dan amfani wani shi ma da aula ya shiga ciki a mun yi magana akan za ta yi zuku mun ce wani haramun ne to amma akwai abin da kuma yake zuwa na wato yanzu artificial intelligence ya zo ya zo da abubuwa sosai za ka ga kai ne ne ya yi kama da kai amma akwai yadda za ka yi ka je ka sanya wani wani abu ne ke tsammani ko in aka amfani da shi sai ga ya fito da wani hoton ka ko kuma wani hoton ya dauko wani fuskar ka ya dauko wani jikin wani ya ya biye tona wannan fa ba za ce abin da aka haram aka halatta ba kula kwarai da gaske haka wani wani artificial pictures da aka ga ko bidiyo za ka gani kusan irin komi nashi na dan adam za a zo kusan inda ma ba dan yanzu ma mun fece ba farko fitowa sai ga tsammanin ba hoto bane fim ne ko wani abu wannan ba baya cikin abin da aka halatta sai a wasu bangarori na shari'a da za mu yi magana a kansa to da haka magana haka zalika karkitor da ake yi wani da a yi kawai don a wulakanta shugaba cikin ko a wulakanta wani shugaba gwamna abba da sauransu wannan duk ba daidai ba ne haramun to amma malamai suna sun yi saɓani akan maganan katun da ake yi saboda yara da kuma wasu 'yan fina-finai da ake yi mai yanzu manya manya a wato girma ne ya tangarda yanzu yanzu kowa ma zama yara yanzu kowa na bukatar wato in ka ce ba za su kalli waɗannan abubuwan ba to za su je can arewa su ta kallo kuma to shi ne malamai suke magana cewa to yanzu katun ya dan saboda yara wanda suke yana da manufa ya halatta to malamai sai suka gini akan wannan hadisi na Aisha da kisu sunan Abi Dauda Sheikh bin Baz a Sheikh Ibn Uthaymeen yace wannan ya halatta ya halatta haka zalika wanda ake yi shi kuma manya shi manya ba wai shawara ake baka ba kar wani ya tsammani shawara ake ba shi idan ka ji wani dage ne to ya halatta kai ba a zo maka da irin wannan hutar ko irin wannan katun din kamar akwai katun na Muhammadu yadda aka aka buɗe garin kusan da yanzu ɗauka akwai irin irin wanda za ga ana yi wanda suke suna da hadafi sosai ana kallo to wannan idan a wannan zamani ya zama kana rigima da iyalanka a wajen kallace kallace da banza da wuki to kaga in ka kwace to za ka bar wajen ya zama baki ya zama faraga shi wani adam in ka kwace mishi abu yana bukatar wannan madadi da yawa ba da malamai suna cewa in su ma manyan aka hausa irin wannan suka ci gaba da rage dare rage lokaci wannan shi ke nan wanda ba su da himma amma wanda suke da himma ka ga su aikin su aikin su ai ba anan za su tsaya ba kawai ka tsaya kana kallon wasu abubuwa da ba babu gaira babu dalili eh to wannan shine ya da cikin abin da malamai suka suka yi magana a kansa ina ganin duk ina gudun ya zama babu hutu ya cinye mana ba karatun baki ne lokacin lokaci ya yi ko saboda haka dai a maganan maganan hoto wannan insha Allah ta'ala bai shiga ba sai dai kai ne idan ka je ka mai da wuta ya zama abin da yake haramu misali ka je ka dauko hoto ka je na mahaifinka ko kakanka ko wane ka je ka rata ya ka sa shi a fasketin kofar gidanka ko kuma cikin daki wannan haramun ne inna Allah lam ya'murna bi an naqs wal hijab wa tilka bi da Allah ya faɗa ko kuma mutum ya dauko hoto ya je rika sawa a cikin a mashin ɗinsa ya rika sawa a gidansa ya rika sawa a ɗakinsa me yasa kai wannan saboda wannan zai kare ni saboda malam wani malam wani zai kare ni daga abin da wato abin da ba shi ne ba wannan haramun ne kuma shirka akai kaga tsammanin dan nace hoto halal ne wannan abin ba shirka akai ba shirka ne wannan ai wannan ai zuciyar da aka ta zama shirka haka zalika mutum ya je wani hoto hoto na tsalaici wannan ba baya ne ba mai cewa wannan halal ne duk wannan abubuwa shine shine kawai zai mai da shi hoto ya zama haramun amma kasan wani dalili ya ce ana biki ko ana kaza ko wani Allah ya jarabce shi da wa'annan fasin masu masoya da yawa in zai zai wuce ɗan nan da can sai an dinga zuwa ana cewa bari mu selfie to shikenan in dai zai hankali zai kwanta aka yi selfie shikenan su yi selfie sai ka bude ka jale su wannan babu laifi insha Allah ta'ala malam ba su kuce ba mun ga suna yin wannan a magana ta ƙarshe da zan da zan ƙara yi kar ka ga mun ka je ka ga wato wani ofishi ko wani waje wani da wasu lokacin manyan malaman wani ya zana su ko kuma wato wani ya dabo hoton su ya sa a ofis din ka ce wani halar akai a ba ba auna gaskiya da mutane ana auna gaskiya ne da waye bita saboda haka ka kaddara ma daga cikin malaman namu shahararru wani da ya aikata haka wani haramun aka aikata an ba a dace ba a wannan bangaren to ba dai galibi kuma yan ba ni lafiya suke musu wannan aikin yan ba ni lafiya suke musu wannan aikin ba su suka ce ba kawai mutum ne a wato ya je ya ga hotonka ya je ya ga hotonka a wani waje wani lokaci DP ne ma irin profile picture nan zai je dauka kawai sai ya ce malam ka ga na je na saka a wani abu ne ko ya ne ne ni ma taɓa yin haka ga ka ga ga yanda ka goma ya ce to kaga ba ita ce kai ba wani haramun ka aikata ba ita ce kai ba wannan haramun ne saboda in nan kawai ka dan hoton na ka je ka saka cikin wani abu ka ya bushe wani dabaru ya zama zane wannan ba daidai bane har haka kuma lokacin da muka ga da muka ga idan malami ya ce baya son abu ya ce shi baya son abu da Allah barka hakuri tunda shi ya fahimci wannan abu da kai ka fahimta a yanzu ba na ka dinga yayata wani zanen sa da Allah ka kare da yayata zanen sa ina faɗa saboda koko an kwana kwanan nan akwai wasu daga cikin wanda su ci karatu kuma su da faɗa musu karatu ba suka je suka yi wato suka shiga su ɗanyi ɗan wadan tarihi na mara albanin zaria to kawai sai suka rika nuna mahaifinsu suka zana shi mahaifinsu suka zana ta shi ma shi ma shi ne suka zana shi ga shi yana yaro karami ga yanda kaza kaza kaza kaza kaza mun ga musu cewa to amma dai kusan dai shi ba albanin zaria shi mutum ma baya so ko haramu ne a wajensa balle kai ka doka da mutum wannan abu dole ba daidai bane dan me zaka fitar da malami yace baya sa abu shi ke sai ga masa dole suka rabu da shi kuma wani tarihi za mu iya yi ba tare da duk mun kaga wannan wannan wannan hotunan ba za mu iya yi saboda haka fitina ake gudu duk yayin da malamai ne abin ya hada da su za ka ga lokaci fitina ba ana iya ana iya samun fitina kamar da na sha faɗa cewa za ka ga ana samun hotunan su ba jafar a a daidaitan wani masoyi ne kawai mu kamar da muka san tarbiyyar suna bayan da za a yi wani ya ɗauko hoton ba jafar da cewa yana tsammanin ba jafar zai kare mu a daidaitan mu musamman to amma yayin da ya zama ba wani da zai sa hoton shehinsa da abin da yake nufi in ya ga wani waje ya tsage sai ya ɗauko wata ya manne shi ce wai wannan faɗin katangan ba zai yi kai wasu ka je ka ɗauko kuma irin wannan ka je ka bi da abu alhaji hasan mukabala ya kamata a kula wa irin wannan yan uwa kar mu zama mai da malaman mu ya zama wasu abubuwa da yan bid'a ke yi da ke mu'amala da yan bid'a ke yi da su mu mai da mu'amala mu da malamai mu'amala cikin sunna da sunna ta rahama da jin kai da kuma tausaya tausaya musu malami kada ya zo ya gama da'awarsa ya ƙara da da'awarsa akan sunna kuma ka kuma kana masa bid'a kana kuma kana mun shirka a baban ka shi bai ce bai saka ba Allah ta'ala ya kyauta mala yace wa kadhalika man tashabbaha bihi ta'ala dukte yau mun yi karatu cikin aka yi ko yau wannan cikin aka yi ko aka yi a wannan karatu to insha Allah ta'ala za mu shiga wato sarkin sarakuna da wasu ke cewa alƙalin alƙalai da sauransu da sauransu duk zamu magana akan hukunci na shari'a akan wannan amma dai ku lura kyau ku gani waɗannan sunaye da ubangiji ya rika cewa haramun ne wani sama kansa wai me yasa saboda duk wanda ya sama kansa so yake samu wani girma za mu ga hatta alƙalin alƙalai ba ai su malamai ba sa kiran mana kuma kuma alƙalin alƙalai shek mai bazin zai mashi wasiƙa ba ya tamta alƙalin alƙalai Najeriya sai ce shugaban alƙalai na Najeriya ra'isu kuma ce Najeriya aka yi cewa mu ne dama muke cewa alƙalin alƙalai insha Allah za mu zo shi ma wannan gaba ta wannan wato abinda malai ya kawo mana za ku mu da bishin sharhi mu ji abinda malamai suka faɗa mu ji kuma ta ina zai zama haramun ta ina kuma in aka dan sauya zai zama ba haramun ba abinda makanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kishira ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Allah